بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar lahadi ce da ta daidai da hudu ga watan jumadal akhira hijira na da shekara 1434 daidai da sha hudu ga watan april shekara ta 2013 wannan shine kasan na 75 daga cikin jiran giyar karatuttukan littafin alfatwal hamawiyyatul kubra wallafar shekul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi.
Dan rage muryar nan. Wannan speaker ce ya kamata a karkata ta kalle tana karo da mic din nan. Eh to zai yi ka abin nan.
Idan ba a manta ba kamar yadda muke bayani kullum wannan littafi ne daya tamkar da dubu wanda Ibn Taymiyyah ya rubuta shi domin ya ainihin amsa tambayar da aka aiko mishi da ita daga garin Hama cewa ala gafarta malam ina ma'anar ayoyi da hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallama ingantattu da ke siffanta Allah madaukakin sarki menene malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai suka faɗi dangane da su sa'annan menene fatoyin da malamai suka yi dangane da ire-iren waɗannan matsalolin mun ji malam ya kawo mana waɗannan maganganu ya fassara mana sa'annan ya kwararo maganganun malamai waɗanda suke salafiyun tun daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayansu da salo irin nasu sa'an nan kuma sai malam ya ɗauki wani salo na kawo maganganun malaman da yake an tabbatar da cewa ash'aryawa ne amma kuma su ma an same su da ire-iren waɗannan fahimtu na malaman salaf tun daga kan al'imamu abul hassan al'ash'ari ɗin har zuwa waɗanda suka biyo bayan shi a yau za mu tashi inda mala ya ce wa ƙalar ƙadi abubakar muhammad ibn tayyib albakillani almutakallim wa huwa afdalul mutakallimina almuntasibina ila al-ash'ari laysa fihim mithluhu la qablahu wala ba'dahu qala fi kitab al-ibana tasnifihi babban malami alkadi abubakar muhammad dan tayyabu albakillani almutakallim wato malamin alkali ne kamar yadda kullum nake faɗi alkali malami ne sai dai yana da daraja ƙari akan malami domin shi malami ne mai wakiltar hukuma wajen sauraron koke-koke da zartar da hukunce-hukunce to malam bakillani ya kai wannan matsayin al'allamatul qadi ne abubakar ku alkunya shi ce sunan shi muhammad sunan mahaifin shi at-tayyib an gane za mu ji bayani dangane da danganta shi da ake zuwa ga bakillan al-mutakallim malami ne wanda yana daga cikin mutakallimi wato yana daga cikin masu bin manhaji na mutaakhirina a wajen usuluddin da ake kiransu mutakallimuna wato waɗanda suka tsare kansu a wajen alkalamu fil qudra alkalamu fil haya alkalamu fi kaza alkalamu fi kaza shi yasa ake kiransu almutakallimu amma gaskiya salafi idan ya ce maka mutakallim ba girmama kai ba ɗayan abu biyu ne ko dai ya so ya naƙasa darajarka ko kuma ya so ya faɗa wa duniya surarka ta haƙiƙa shine abin da ibnu taymiya ya nan ibnu taymiya ba ya so ya nakasa malam baqillani bane anan amma ya so ya bayyana wane ne baqillani a san shi da kyau kamar ɗahir bauchi sai ka ce ɗan ɗariƙar tijjaniya kaga ɗan izala in ya faɗi wannan kalmar ta iya yiwa yana nufin nakasawa ce ta iya yiwa kuma yana son ya fitowa da masu sauraren shi ne sura ta haƙiƙa game da wannan to mutakallimi ne hasali ma ibnu taymiya yace wa huwa afdalul mutakallimina daga cikin dukkanin mutakallimin almuntasibina ila al-ash'ari waɗanda ake danganta su zuwa ga al-imamu al-ash'ari ko ake ko suke dangantuwa zuwa ga ash'ari to shine mafi falalarsu har ibnu taymiya ya kara da cewa laysa fihim misluhu a cikin duk waɗanda ke dangantuwa zuwa ga ash'ari to babu irin baqillani ya tsere sa'a la qablahu kafin shi baqillani ba a taba samun wanda ya fi shi falala cikin mabiya al-ash'ari ba wala ba'dahu hakanan a bayan shi bayan rayuwar shi baqillani ba a samu wanda ya fi shi ba ko irin shi daga cikinsu to za mu dawo mu ci gaba da maganar amma yanzu a ƙasa ga takaitaccen tarihin shi nan ko kuma cikakken tarihin shi wanda professor tuwajir ya kawo ya ce albakillani wa muhammad ibn tayyib ibn muhammad ibn ja'far ibn qasim al-basri kun ji cikakken sunan shi kenan ya kamata kowa ya kokarin gano mafi karancin irin wannan nasabar akalla ka gano waye baban kakanka akalla yanzu nan sunan shi muhammad dan tayyib dan muhammad dan ja'far dan qasimu al-basri wato mutumin kasar basra thumma al-baghdadi sannan kuma ya zama mutumin bagdad wato ya dawo nan da zama alƙadi abubakar wato alƙali abubakar almashhur bil baƙillani wanda ya fi shahara da baƙillani gaskiya baƙillana ɗin ta zo mishi ne ta hanyar ziyara kamar yadda za mu zo mu ji ya ziyarci ƙasar turai ne wajen dawowa ya biyo ta wannan vulcans waɗannan duwatsu waɗanda suke aman wuta to galibin wanda ya je ya dawo lafiya sai su koma suna ce mishi baƙillani na fata an gane volcanoes da wane ne da wane ne kana imaman kabiran kadri jagora ne a ilimi kuma mai girman daraja don haka duk sanda kaji ana cewa maliku imamu malik muslim ana cewa imamu muslim ba limami ne irin limamin sallah anguwarku ko limamin juma'a ba don ku iya tantance wannan don mu da an ce liman da za ka yi tunanin wani dukunkunan nan tsoho ne wanda gari ya waye yana tatsuma kafin a tashi wancan daurin aure marma zai gama da wannan yaje saboda nan zai samu abinci waɗannan da kaji ana cewa imam malik mai ma ba su taɓa karɓar limancin sallar juma'a ko ta salawatul khams ba imama ce ta ilimi ina fata an gane wato sun kai matsayin da a ilimi har kwaikwayon su ake yi wa kana ghayatan fi zaka shi kat ne a wajen basira wato iyaka ne makura ne a wajen basira wal fitna da ainihin wato kaifin hankali hadiral hujja mutum ne da ke iya halarto da hujja shi duk lokacin da yake bukatarta sari'al badiha mutum ne wanda yake da gaggawar riska abu kafin wasu su risko shi yana riskowa kafin galibi sukan faɗo wannan ne ga mutumin da abinda ba ku risko ba shekara goma shi sai ya risko don haka ire-iren waɗannan suna samun kansu a cikin cutuwa a rayuwa da suke tsakanin 'yan uwansu malamai ba ma jahilai ba don irinsu sukan risko abin da sai nan da shekara goma ko ashirin zai faru in suka faɗa galibi sai a ɗauke su ma mahaukata ne sai abin ya zo ya faru kuma wani lokacin a iya samun wani mai basira da zai iya gane cewa wane ya taɓa faɗin haka ko kuma a gaza samu a ƙara nausawa dawa saboda galibin tunaninsu ba yana daidai da irin inda suke bane ko kuma zamaninsu to yana da irin wannan gaggawar riska yuqalu an ce innal khalifata ba'athahu ila malikin rum khalifan musulmi na zamanin shi ya taba aika shi zuwa ga sarkin rum falamman taha ilaihi idza huwa la yud la yadkhulu ahadun illa min babin qasirin ka hay'atir rake da shi baƙillani ya isa zuwa ga sarkin romawa sai ya ga sarkin romawa ya yi wata ƙofa wadda take ƙarama ce amma ƙofar tana da wani sirdam tana da wani ɗan rami haka wanda za ka taho zuwa gare shi ba yadda za ka iso wurin shi sai da ruku ku duba ga sarki can a zaune nan ga wata gajeruwar ƙofa amma ƙofa an yi mata wata umbuba an yi mata wani kamar pipe haka ta tafi yadda ba yadda za ka isa sai dai kai haka a wayau kenan ka isa gaban sarkin da me da ruku'u to bari ku ji wayau in response to wayau bari ku ji wayan bakillani da malam bakillani ya ga haka an gane fa fahima zalika al-baqillani sai malam baqillani ya fahimci to wato wannan yayi ya kofa ne gajeruwa da kuma hanya wadda take baka isa ka isa a tsaye ba sai dai ka isa da siffa ta ruku'u fastadara wa dakhala bi zahrihi yamshi ilayhi al-qahqara shi ma sai ya juya da ya juya shi kuma kun ga sai ya isa da haka sai ka da to a wurin wasu kabilu ka juya wa mutum dubura ko to zagi ne wata ran ka yi wa inyamuri hakan ka je shagon shi inyamuri in ka je shagon shi wani lokaci in ka zo fita kamar kun bata ka yi mishi haka ka tuna mishi duwa zai kai ka police station za ku yi bala'i an fahimta ko inyamurai suna munana wannan a al'adarsu gwan maka gaura mishi mari da ka cuna mishi duwawu to shine bakin lani sai cuna sai ya tafi da duwawun shi a durkushen amma kuma da duwawu ya isa ya isa da baya kaji manyan malamai kenan falamma wasala ilaihi in fatala a lokacin da ainihin wato ya isa gare shi to sai ya juya yanzu ya juyo gaban shi kenan shine in fatala fa sallama alaihi ya mai sallama wajarat bainahu wa bain hadha al-malik munaqashatun wa umurun tadullu ala sa'ati ilmihi wa diqqati fahmihi tattaunawa da wasu al'amura suka gudana a tsakanin wannan malami da wannan sarki wanda wannan tattaunawa da ainihin al'amuran nan suke nuna yalwata ilimin malamin da kuma irin fahimta shi وقد صنف في الرد على الرافضة والمعتزلة والخوارج والجهمية والكرامية ya rubuta littafi wanda ya mai da martani ga 'yan shi'a da mu'tazilawa 'yan kalakato da khawarij 'yan boko haram wal jahamiyya da jahamawa irin su ɗahir bauchi kenan masu inkarin siffofin Allah wal karramiyya da karramawa nau'i ne na 'yan shi'a wannan wajarat bainahu wa bainal mu'tazila munaqashatun tawila tattaunawa mai tsawo ta faru tsakanin shi da 'yan kalakatu wato mu'tazilawa fi majalisar khilafa a fadar sarki kun ga wannan littafin gashi tamhidul awa'il wa talkhisud dala'il fi radd 'ala al-mulhida al-mu'attila wal-rafida wal-khawarij wal-mu'tazila kun ganshi wannan littafin duk sai da ya biya kwankwatsa waɗannan la'anannun gaba daya tare da haka kuma mutakallimi ne ma'ana ba salafi ne tsantsar salafi ba amma kamar yadda na gaya muku daga cikin mutakallimun da mutaakhirun akwai waɗanda sun kwankwaɗi ilimi kwankwaɗar da idan suka tashi suka yi magana ta ilimi sai kaga ta tafi zuwa ga manhaji na salaf saboda tsabar ilimi amma saboda asalin ilimin sun kwankwada daga wurin yan bid'a ne wani lokaci kuma sai ka rinka samun su suna gargada kamar su imamun nawawi shi yasa imamun nawawi sai kasa gane shin salafi ne hakika ko kuwa khalafi ne saboda yana da ilimi ilimi wadataccen ilimi to in ilimin ya yunkuro shi in ya fara maganganu sai ka ji salafiyanci na fitowa to waccan gargajiya kuma da suka tashi ciki ta ainihin wato ilmul kalam da ɗabi'a ta mutaakhirin wani lokacin kuma sai ka ji ta fusge shi haka shi ma yake ka ji dai babban malami ne ya kai ya komo to amma kaga duk da haka gashi kuma mutakallimi ne amma kuma kai ka duba duk waɗannan su ne tsinandun duniya kaf kaga dai almulhida almalahida ka iya cewa su ne waɗannan 'yan boko da 'yan siyasa da turawa waɗanda suke maganganu na kafirci da sauransu almu'attila su ne waɗannan waɗanda za a ce musu ga siffa Allah su ce su ba su yarda da ita ba su ga abin da suka rafida masu zagin sahabbai khawarij masu kafirta musulmi da zunubai mu'tazila su ne yan kalakato duk kafirci da bid'a duniya gama haduwa akan waɗannan amma kaga ya hada su yi musu raddi gashi a cikin littafi guda juz'i guda ba daidai lokacin nan kuma fa idan salafi ya tashi sai kuma kaji ya ce shi kanshi mubtadi'i shi kanshi dan bid'a ne saboda a wajen al-asma wa sifat shi ma kuma yana da gargada ina fata an gani malai yake cewa amma mazhabuhu fil furu' mazhabin shi dangane da furu'a a fiqhu fa huwa ala mazhab al-imam malik malikiya yake bi wa amma fil usul amma a cikin ilimin usulu aqida tauhidi fa yu'addu min mutaqaddimil asha'ira to yana daga cikin waɗanda ke sahun gaba a cikin ainihin ash'ariyawa bal min al ulama kai daga cikin malamai ma man ya'udduhu al mu'assis sani lil madhhab al ash'ari daga cikin malamai akwai waɗanda ke ɗaukan baqillani shine malami na biyu wanda ya kafa ainihin mazhabin ash'ariyanci wato irin haka shine wani malami ya zo ya kafa wata aƙida daga baya sai abin ya rauni sai wani ya zo sai ya haɓaka abin ya yada abin to sai a kira shi al-mu'assis as-sani ina fata an gane to ana ganin wasu malamai ma na ganin cewa ya kai wannan matsayi qala anhu al-qadi iyad al-qadi iyad al-maliki al-yahsabi yace abu bakr muhammad ibn at-tayyib الملقب بشيخ السنة wanda ake walakabi da shehin sunna wa lisanil umma kuma harshen al'umma almutakallim ala mazhabil mushabbiha wa ahlil hadith almutakallim ala mazhabi ko almuthbita wa ahlil hadith wato wanda yake mutakallimi ne amma kuma yana mazhabin masu tabbatar da siffofin Allah da kuma malaman hadisi wannan fa wallahi tallahi duk bai fitar da shi daga malaman salafiyu na su kira shi ainihin mutakallimi ko mubtadi'i ba domin har yanzu bai zama mustaqim alal jadda ba ma'ana ana ganin shi mutakallimi ne amma kuma sai ya samu kanshi a cikin mazhabin al-musbita waɗanda suke tabbatar da duk wata siffa ta Allah da kuma ahlul hadith amma kuma tattare da haka akwai burbushi na ilmul kalam tare da shi wa tariqati abul hasan al-ash'ari sannan kuma yana bisa hanyar al-imam al-ash'ari wa qala anhu az-zahabi al-imam az-zahabi ga abin da ya faɗi game da shi yace awhadul mutakallimi daya ha al-imam al-allama awhadul mutakallimin wa muqaddamul usuliyyin limami ne kuma babba auhadul mutakallimi daya wanda babu kamar shi daga cikin mutakallimai wa muqaddamul usuliyin sannan kuma wanda ake gabatarwa a bangaren ilimin usuluddin intasara li tariqati abul hasan al-ash'ari ya tsaya domin taimakawa aqidar abul hasan al-ash'ari wa qad yukhalifuhu fi mada'iq wasu wuraren ma in yi kunci yakan saba abul hasan din fa'innahu min nuzara'i domin a wajen ilimi yana daga cikin tsaraita ko sa'o'i ko tsararraki na abul hassan al'ashari wato ku kiyaye jama'a don wani ya gabata ba a cewa wai ba a iya samun waɗanda suke da ilimi a bayan shi don galibi tunanin mutane yanzu a najeriya ba za a sake samun mai ilimi irin dan hodiyo ba ko abdullahi gwallo tuni an samu waɗanda suka fi su ma to ana iya samun wani ya taso daga bayan wani yanzu a cikin mazhabin imamu malik an samu limamai na malikiya waɗanda iliminsu bai gaza ilimin imam malik ba amma galibi ina fahimtar wasu ba sa tunanin haka gani ake har duniya ta tashi a malikiya ba za a samu wanda ya kai ilimin imam malik ba a sai dai salo da ilimi yakan canza a kowane zamani akwai irin baiwar da Allah zai mishi da misali zamanin su Imam Malik zamani ne da suke mu'amala da isnadi kai tsaye ha to yanzu zamanin su Ibn Taymiyyah ba sa mu'amala da isnadi kai tsaye to dan haka ba za ka gwada ilimin Ibn Taymiyyah da ilimin Imam Malik ta nahiyar irin yadda ilimin yake ba amma za ka dubi ibnu taimiya ne a zamanin shi ka dubi imam malik a zamanin shi sannan ka dubi irin aikin da ibnu taimiya ya wa ilimi ka dubi aikin da imam malik ya wa ilimi sai ka ga cewa ibnu taimiya a wajen ilimi ba kanin imam malik ba ne na fata an gane haka sai ka zo ka gane cewa al'imamu dara kutuni a wajen ilimi ba kanin imam bukhari ba ne sai dai kowanne wancan mutaqaddimi ne wannan mutaakhiri ne to lallai ka tsaya ka fahimci haka ko an fahimta jama'a imam shaukani ba kani yake ga ibnul qayyim ba a bangaren ilimin usul me yiwa ma shaukani ya fi ibnul qayyim ilimi na usul to kun ga duk irin waɗannan abubuwan a matsayinka na ɗalibin ilimi ba jama'ar gari ba to kai yana da kyau ka fahimta an gane wannan da kyau jama'a haka karkaji yanzu ibnu taimiyya ba a taba ce mishi professor ba ka dauka yanzu ga wani professor islamic studies ko kuma aqida sai ka dauka cewa to ai wannan tun da shi ya kai professor to ya fi ibnu taimiyya don ai ibnu taimiyya ba professor bane a'a su sun rayu zamanin da ba da digiri ake gwada karatu ba shi kuma wannan ya rayu a zamanin da da digiri ake gwada karatu akwai mai digiri ɗaya yana nan a wani fage ya fi mai digiri uku fahimta wannan fagen akwai wanda yake har yau jami'a kaza ba ta taɓa ba shi professorship ba akwai wanda yake jami'o'i biyar a shirye suke su ba shi professorship amma kuma wancan mai phd kadai ba a ba shi professorship ba ya fi wannan ɗin saboda haka ku kiyaye jama'a awo na ilimi masu ilimi ne kawai suke yi amma kar ka ji kawai daga an ce wani digiri ɗaya yake da shi wani digiri uku sai ka ce a to ya kaga wancan ya fi wannan a yawan digirori da ya fi shi za ka ji wani yana da tafka tafkan kamfuna haka ne wani kuma kamfanin shi ɗaya to kada yawan kamfanin wancan ya sa ka ce wannan ya fi wannan kuɗi su masu kuɗi sun san abin da suke awon kuɗi da su Allah ya sa kun fahimci waɗannan misalan don haka malam yake cewa fa'innahu min nuzara'ihi domin shi baƙillani yana daga cikin sa'o'i na ainihin abul hassan al'ashari a ilimi waƙad aka za ilman nazari an ashabihi kuma ya koyi ilimi na nazar ilimi dangane da binciken dalilai da tattauna dalilai an ashabihi daga almajiran abul hassan kana saifan alal mu'tazila shi baƙillani takobi ne akan ainihin mu'tazilawa war rafida da yan shi'a wal mushabbiha da masu kamanta Allah da gabobi ghalibu qawaidihi ko ala sunna galibin ka'idojin da yake gina da awashi akai to a bisa sunna suke me wannan magana take nufi wato ya kauce wa mutakallimuna kenan mutakallimuna galibin ka'idojin su a bisa ilimi ne na me na falsafa da mandiki amma shi galibi yakan gina ka'idojin shi ne ala sunna kaji inda bidi'o'i ba su yawa tattare da shi ba misali yanzu idan ka ɗauki wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama guda ɗaya a cikin shi zaka iya cire ka'ida misali bari muku a fiqhu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa yanzu kaga wannan hadisin ya zo da wani ilimi na ka'ida dangane da dangane da niyya dukkan aiki da niyya yake tafi yanzu a ƙarƙashin wannan hadisin sai ibn hazimin ya ce don haka kai mai sallar la'asar za ka iya wucewa kana limanci mai azahar ya zo ya bi ka tunda innamal a'malu bin niyyat to yanzu kun ga hadisi ne amma ya ɗauke shi ya mai da shi ka'ida fikihiyya to dukkan mutumin da yake ɗaukar sunna yake mai da ita ka'ida fikihiyya ko ka'ida usuliyya kurakuran shi in sun faru suna zama kaɗan a bisa wanda zai ɗauko wata ƙa'ida almantiƙiyya ko alfalsafiyya ya maida ita ita ce ƙa'idar da zai gina tauhidi a kanta wannan ya tashi faɗuwa gaba ɗaya yake faɗuwa ku duba mabiya ɗariƙu sai gaji sun ce da annabi muhammadu da fafaroma duk ɗaya ne kai musulmi ahlus sunna sai ka ji kanka yayi ruɗe idan ya tayi sai ce maka a'a wa ya halicci annabi Muhammadu Allah wa ya halicci fafroma Allah sai ce kaga abin da nake nufi kenan to kaga yanzu wannan ka'ida ta shi ko ka'ida ce ta kafirci dan haka da ya gina wata magana a kai da magana ta tashi rugujewa sai ta wargaje gaba daya domin babu fassarar da zai yi da za a iya fahimta shi bayan yayi wannan wautacewa da annabi Muhammadu da fafaroma ya ce ɗaya ne sai ce abin da yake nufi wajen halitta tunda duk Allah ya halice su kaga ɗaya ne wannan misalin na kafirci ne me yasa saboda an yi shi ne a bisa ka'ida almantakiyya na'am a mantakance wa ya halici annabi Muhammadu wa ya halici paproma kaga min hadhihi nahiya amma wannan misalin kuma kaburat kalima takhruju min afwahihim in yaquluna illa kalima Allah ya kiyaye dan haka ku kiyaye ka'idoji na sunna su ne ake gini a kansu ya zama in kuskure ya faru to sai kaga yana da sauki mala yake cewa tuwfiya sanata salasin wa arba'ami'atin ya rasu hijira na da ɗari hudu da uku kaga yana daga cikin mutaakhiri na kenan don mutaakhir shine duk wanda ya zo ko kuma afwan ya wannan ana magana ilimi ne ashe qudama'u da mutaakhiruna na'am su ne waɗanda suka rayu shekaru 300 na farko lahu musannafatun adida yana da littafai masu yawa da ya rubuta minha ijazul qur'an daga ciki akwai littafin ijazul qur'an ijazul qur'an din nan yana nan muna da shi a makarantar nan littafi ne guda haka a ijazul qur'an na al-allama al-baqillani akwai wani da ya tashi rubutu sai yayi yayi comparison yayi muqarana tsakanin ijazul qur'an da ibn taymiya yana da shi baqillani yana da shi sai ya rubuta littafi yayi muwazana a tsakanin su wat tamhid da kuma at tamhid at tamhid shine wannan da na gaya muku gashi nan shine nazo da shi wal insaf fi ma yajibu i'tiqaduhu wa la yajuzu al jahl bihi da kuma wani littafi mai suna al insaf fi ma yajibu i'tiqaduhu wa la yajuzu al jahl bihi wa ghayru zalik da wadansu littafa unzur malan yace ka karanta littafin tartibul madarik na al qadiyya da wafayatul a'yan na ibn khillikan da asiyar ta imam zahabi da albidayatu wan nihaya ta ibn kathir wa ma katabahu anhu doktor abdurrahman al-mahmud fi risalatihi lid-doktora da kuma ainihin rubutun da dr abdurrahman al-mahmud yayi a cikin ainihin thesis din shi na phd mai suna mawqif ibn taymiya min al-asha'ira dukka karanta waɗannan littafan za ka samu takaitaccen tarihin ainihin shi wannan malamin yau wato kun ga ainihin al'ijaz din al'ijazul qur'an na malam baqillani waɗannan suna daga cikin littafan shi waɗanda in ka karanta za ka ga haƙiƙanin abubuwan da ake gaya maka an fahimta jama'a Allah maɗaukakin sarki ya taimaka za ku zo ku ji maganganun nashi za ku gane abin da nake faɗi hakan kana karanta littafan nashi za ka ji akwai sunna a ciki amma za ka rinka jin ilmul kalam da mandigi suna shigowa ciki wannan wani sharri ne wanda yake ya fada cikin mutane da yawa sai waɗanda Allah ya tsare su mu dawo sama a karanta a inda ya ce qala fi kitabil ibana ga abin da ya faɗi a cikin littafin al'ibana a ƙasa mana yake cewa kitabul ibana an ibtali mazhabi ahalil kufri wa dalal min kutubil baƙillani al-mashhura wannan na ɗaya daga cikin tafan baƙillani shahararru wala ya zalo mafƙudan har yanzu dai ba a san inda littafin yake ba وقد ذكره القاضي إيال في ترتيب المدارك القاضي إيال يا أم بتشون اللتافي أتكن ترتيب المدارك وشيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية ما فديش أتكن للتاف درء تعارض العقل والنقل وفي نقد التعسيس هكذا أتكن للتاف ابن تيمية ميسونا نقد التعسيس واندي ردي قرازي وابن القيم ده ابن القيم في اجتماع الجيوش أتكن اجتماع الجيوش الإسلامية وابن كثير في البداية والنهاية ده ابن كثير أتكن للتاف البداية والنهاية باسم شرح الإبانة سيدي أنان ya ambace shi da sunan sharhul ibana ne والذهبي في العلو haka al-imam az-zahabi ya faɗi wannan littafi a cikin ainihin littafin shi a cikin littafin shi al-ulu wa ashara shizkin ila hadha al-kitab dimna mu'allafat al-baqillani shizkin yayi ishara ga wannan littafi cewa yana ɗaya daga cikin littattafan shizkin ko shizkin eh ya ce yana ɗaya daga cikin tattaruwar littattafan bakillani walam ya zukur lahu nuska khatiya sai dai bai ambaci cewa littafin akwai kwafin shi na hannu ba yana yana nuna a waɗannan zamun nan dai na su ibnu taimiyya wato karni na shida na bakwai wannan littafin yana nan da yawa akwai wasu littafan jama'a a yanzu za a iya cewa ba a san ina suke ba wasu kuma a iya cewa sun ɓace shi yasa a wannan zamanin muke cewa duk littafin da kake da shi kai mishi adani mai kyau an fahimta jama'a kai mishi adani mai kyau baka san ina Allah zai kai littafin ba makon da ya wuce ina yola jama'a na je mun zauna da wani dattijan alkali muna tarihi muna tarihi sai ya ce kana da labarin wani ya rasu wani alkali ne wato zama na dun na samu na yi abota da su tare da cewa manya ne sun girme ni wasu ma sun haife ni na ce ban san ya rasu ba sai ce ai ya rasu to hira ta hira dai har muka taho akwai wani daga cikinsu da ya zo rasuwa jama'a sai ya ɗauko mai take da suna mota icen nan 911 roka aka kwaso littafan shi kaf daga yola sai aka kawo su nan kongo don a nan yi diploma shi ta al- alkalanci ya ce ya san haka ne zai tsare littattafan to amma wannan ya haifar da cece ku ce tsakanin 'ya'yan shi wani abin mamaki 'ya'yan duk ba malamai amma dan me zai ba da littattafan to mutanen yola suna da laushin zuciya to wani da ya zo rasuwa wanda ake gaya mu na sai yana da littattafai sosai sai ke cewa ya rasu eh, ina littattafai fa sai ya ce to ka dai san abin da ya faru da wani na ce ya ce to ya ji tsoron kada haka ta faru don haka bai ba kowa sadakar littattafan ba ya bar littattafan ya ce yanzu in ka je duk wanda ka ɗaga kawai gari ne yake fitowa gara ta cinye yau shekara bakwai kenan rabona da shi ya rasu tun da 'ya'yan ba karatu suke ba shi wancan ya ɗauki littafan ya sadaukar 'ya'yan suna ta faɗa don me zai sadaukar shi wannan ya ce to ba faɗa ya bar littafan su ba za su amfana ba kuma ba za su abin nan ba za dai su kulle su haka ce duk wanda ka ɗaga yanzu gari ne yake zubowa a ciki kawai Allah madaukakin sarki ya kiyaye littafi yana da daraja darajar da ta kai a yi mishi adani fiye da yadda masu zinari suke adanin zinari ka je ka samu mace in tana da zinari ba ta saka shi a cikin akwati kawai a cikin akwatin sai an samu wata yar kwalba kwalbar sai an yi mata wata shimfiɗa da katifa sai an kawo wata leda mai kyalkyali an sa wannan shi na- shi ne zinare a wurin 'yan duniya ka ji ma'ajiyar shi kenan tare da cewa ko akan kanta aka aje shi ba abin da zai yi to amma galibin littattafai sai kaga ba a adana su shi yasa sai kaga yanzu kama wannan littafin gashi Allah ne ya aje mana shi zuwa yanzu wannan Allah ne ya aje mana su zuwa yanzu amma kaga ga ɗaya daga cikin waɗannan da aka ambata an ce la yazalu mafqudan har yanzu ana ganin bai gushe ba yana cikin littafan da an neme su an rasa to yanzu da Allah ya adana mana waɗannan me ya kamata mu yi mu karanta su mu kiyaye su mu yi musu wurin adani na musamman amma abin mamaki sai ka ga littafi na daga abin da galibi ɗaliban ilimi a ƙasashe irin wannan da zamani irin wannan ba su cika mutunta ba wani ma in yi kuɗi sai ya samu wani lungu kawai sai tara littafan sai ya tura su can shi yanzu falon shi abin da yake so a gani gangame man talabijin da rayuwa irin ta yan boko ita take ba shi sha'awa amma a wannan falon baya son a ga littafi saboda littafi zai bata sho din wai saboda in an shiga falon yan duniya ba a ganin littattafai Allah ya kiyaye qala fi kitab al-ibana tasnifihi ga abin da ya faɗi a cikin littafin shi na al-ibana wanda ya rubuta to waɗannan maganganun za ku ji su an to an to za ku ji an tike da falsafar fa in qala da wani zai ce famad dalilu ala anna lillahi wajhan wa yadan wani dalili ke tabbatar da cewa Allah na da fuska da hannu qila lahu sai a ce da shi qauluhu ta'ala magana Allah da ya ce wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram fuskar ubangijinka mai girma da karamci ita ce kadai za ta rage wa qawlihi da kuma maganar Allah madaukakin sarki da wa qawluhu ta'ala da kuma maganar Allah madaukakin sarki da yake cewa ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya ya kai iblis me ya hana ka sujuda ga abin da na halitta da hannaye na guda biyu fa'asbata li nafsihi wajahan wa yadan don haka a cikin waɗannan ayoyi Allah ya tabbatar wa da kanshi fuska da hannu to kun ga yanzu wannan ko uslubi ne a salafi wajen ba da jawabi da amsa fa in kala da kuma mai magana zai ce fama an kartum an ya kuna wajuhu wa yaduhu jarihatan iz kuntum la ta'qiluna wajahan wa yadan illa jarihatan me kuke musu na kasantuwar fuska da hannun Allah na kasantuwarsu su zama gaɓoɓi wato mushabbihi ne yake tambayar ku da kuke cewa fuska Allah da hannun Allah ba gaɓoɓi ba ne to me kuke musu iz kuntum la ta'qiluna wajhan wa yadan illa jariha domin ku ba abin da kuke fahimtar fuska da hannu su kasance sai dai gaba kulna sai mu ce la yajibu hadha ko da muka ce Allah yana da hannu Allah yana da fuska ba muna nufin hannu hannu irin na halitta ba ba muna nufin fuska fuska irin ta halitta wadda take gaba bace babu lazimi tsakanin tabbatarwa da Allah siffar da ya tabbatarwa da kanshi wadda sunan ya yi ɗaya da irin na halittu da kuma lazimta cewa wannan siffar ta zama keke da keke irin ta halittu ce ka ji falsafar nima na yi bari maimaita ku ji falsafar su abin da masu tambayar ke cewa tunda kuka ce Allah na da hannu Allah na da fuska to kenan kuna cewa Allah na da hannu gaba Allah na da fuska gaba to me zai hana fuskar da hannun su zama gaɓoɓi sai shi baƙillani yake cewa babu lazimi tsakanin mun yadda Allah na da fuska mun yadda Allah na da hannu da hannun da fuskar su zama irin hannu ne da fuska na bayin Allah waɗanda gaɓoɓi ne babu lazimi to kun ga yanzu wannan tambayar da amsa ko dukkan su mandiki ne domin ba irin wancan bane can da aka tambaya me dalili Allah na da hannu me dalili Allah na da fuska shikenan sai aka kawo ayoyi to kun ga wannan a haka ne addinin musulmi ya ginu amma a tambaye ka da falsafanci ka ba da ansa da falsafanci ko wannan ba manhaji ne salafi ba manhaji ne mai rudani kwarai da gaske gashi sai ke cewa kulna la yajibu hadha kama la yajibu idza lam na'qil hayyan aliman qadiran illa jisman an naqdiya nahnu wa antum bidhalika ala Allah subhanahu kamar yadda bai zama wajibi don mun yadda Allah na da hannu na da fuska mu ce hannun da fuska irin gaɓoɓi ne na mutane ba to haka ai hankali ba zai ɗauki cewa mutum ne mai ilimi mai iko haka ne idza lam na'qil hayyan aliman qadiran illa jisman an naqdiya nahnu wa antum bizalika ala Allah subhanahu misali da inda aka ce malami mai rai mai iko me muke tunani yana da jiki ko to ba zai yi kuma muka ce Allah mai rai ne mai ilimi mai iko shi ma mu hukunta cewa yana da jiki irin na wannan malamin ba Allah ya sa kun fahimci maganar mai rai mai ilimi mai iko malami malami mutum kinan lazimin wannan magana yana da jiki ko to waɗannan sunayen alhayyu al'alim alƙadir sunayen waye kuma na Allah ne to babu lazimi don mun ɗauki waɗannan sunaye mun tabbatar da su ga Allah ya zama Allah ma yana da jiki irin na mutumin can malami kuna fahimta jama'a wa kama la yajibu fi kulli shay'in kana qa'iman bi zatihi an yakuna jawharan kamar yadda ba wajibi ne duk wani abu wanda yake tsayayye da kanshi ya zama jauhari ba abin da suke nufi da jauhari a kalmar ilmin karama shine mai jiki kawai ya zama mai jiki wanda za a iya tabawa ko kun fahimta jama'a duk abin da ya zama tsayayye ne da kanshi ba lalle ne ya zama mai jiki ba li'anna domin kuwa mu la najidu qa'iman bi nafsihi fi shahidina illa kazalik saboda mu a wannan rayuwar tamu duk wanda muka san cewa mai rai ne tsayayye da kanshi to sai ya zama yana da jiki ko to kar tunaninmu ya koma cewa Allah mai rai ne tsayayye da kanshi shi ma dole yana da jiki irin namu waka zalikal jawabu lahu to haka su ma za mu ba su ansa na san mai yiwa kai ya dan daure bari a dan kwance shi kadan amma kwance ba irin ta hauka ba wato ku duba jama'a abinda bakillani yake cewa mu ahli sunna mun yadda Allah yana da fuska Allah yana da hannu to su waɗancan waɗanda ke cewa ka a ce Allah na da fuska Allah yana da hannu sai su ce to ai in har ka tabbatar wa da Allah fuska da hannu to kana tabbatar wa da Allah fuska da hannu irin ta mutane kenan sai aka ce a'a ba haka bane to haka kuma idan aka ce ga wani mutum mai ilimi mai rayuwa mai ikon ya tsayu da kanshi abinda muke sa rai a cikinmu mutane shine to za a iya sa hannu a taba shi yana da jiki kenan ko to waɗannan siffofin aka faɗe su ga Allah to karkai tunanin shi ma Allah za a iya sa hannu a taba shi kamar wancan mutum kenan malam sai ya ci gaba da cewa wannan ita ce amsar da za mu ba su dangane da cewa Allah na da fuska Allah na da hannu ba sa lazimta sai an shafa an ji jikin fuska ko kuma jikin hannun in kalu fayajibu an yakuna ilmuhu wa hayatuhu wa kalamuhu wa sam'uhu wa basruhu wa sa'iru sifatihi aradan da za su ce mana to ai kenan ya zama wajibi tunda da ilimin shi da rayuwar shi da maganar shi da jin shi da ganin shi da sauran siffofin shi to dole ne ya zama aradan jiki ne wa tallu bil wujudi su kawo hujja da cewa don ai akwai shi idan kuwa har aka ce za a shafa a ji babu jiki to ya nuna babu to sai a ba su waccan amsa cewa a'a babu lazimi tsakanin haduwar sunan siffofi da kuma siffofin da ke cikin waɗannan siffofin zama iri ɗaya bari muku misali na kurkusa wanda za ka gani yanzu hannunka kana ɗaura agogo a jikin shi a jikin hannunka kuma sai a dubi wurin wani abin murɗawa sai a ce me hannun agogo da hannunka da hannun agogonka duk sunansu ɗaya amma shin hatta ga jiki irin jikinsu ɗaya ba irin jikinsu ɗaya ba to da wannan ne sai ka gane ashe idan imu-imu halittu sunayen siffofinmu suna yin ɗaya amma ma'anar da ke cikin siffofin ta sha bamban to famin babu aula ya zama allah maɗaukakin sarki siffofin da ke tattare da shi ba irin namu ba ne tun da mu ma imu-imu da kunnanka da kunnan jaki duk sunansu ɗaya amma ba irinsu ɗaya ba an fahimta jama'a hannunka nama ne da ƙashi hannun agogonka kuma ƙarfe ne da waya amma kuma duk an kira su suna ɗaya to balle iku iku kenan halittu to balle tsakanin halittu da mahalicci ƙala baƙillani ya ce fa'in ƙala da mai magana zai ce ta na inna hufi kulli makan kuna cewa Allah na ko ina kenan ta na inna hufi kulli makan tambaya ce yanzu kenan kuna cewa Allah na ko ina tila lahu sai a ce ma'azallah Allah ya tsare mu mu ce Allah na ko ina bal huwa mustawin alal arsh mu aqidan mu Allah ya daidaito a saman al'arshi kun ji salafiyanci a wurin bakilani Allah ya tsare mu mu ce Allah na ko'ina amma mu cewa muke Allah daidaitu saman al'arshi kama akhbara fi kitabi kamar yadda ya bada labari a littafin shi faqala yace ar-rahmanu 'ala al-arshi stawa Allah mai rahma ya daidaitu a saman al'arshi wa qala ta'ala kuma Allah yace ilaihi yas'adu al-kalimu at-tayyib zuwa ga Allah dada dan maganganu ke hauhawa wal 'amalu salihu yarfa'uhu kuma ayyuka na gari suna ɗaguwa ne zuwa ga Allah ƙala Allah ya ce a amintun man fi sama yanzu nan ya ku halittu kun amintu da Allah da ke sama an ya sifa bi kumul ard ya kisfe ƙasa da ku wato ya sa ƙasa ta haɗe ku fa'iza hiya tamur sai ya zama ga ƙasa nan tawaye gari tana juyawa da ku a cikinta yanzu kun amintu da haka yanzu kun ga anan da ya tashi ba da ansar waccan magana kai tsaye sai ba da ansar da uslubi a salaf yanzu ka duba da wannan ansar da waccan ansar wace ta fi saukin fahimta wannan saboda ayoyi ne aka kawo kai tsaye amma waccan sai da aka juya kwakwalwarka tukuna kai marmaza ka wuce saboda da zaran ka matsa sai ka fahimci kowace kalma daga cikin waɗancan kalmomin in ba yadda ne maka cikin hikima aka fassara maka jauhari da aron cewa jiki kawai ake nufi to da sai ka shiga kai ta wahala me ake nufi da waɗannan maganganu kalmomi ne na mutakallim qala malam yake cewa walau kana fi kulli makan fagallani yace domin ai Allah da a kowane wuri yake lakana fi batnil insani wa famihi to kaji ha walau kana fi kulli makan la kana fi batn al insani wa famihi kaji ash'ariyancin kaji kalamiyancin kaji falsafa kaji mandiki da Allah a kowane wuri yake to da sai a ce Allah na cikin mutum kuma yana cikin bakin mutum wal ushush da dabbobi wal mawadi' allati yurghabu an zikri da ma wura an zikriha da wuraren ma da ake kyamar a ambace su domin in ka ce Allah na ko ina kenan gobe za a ji ka ce Allah yana masai Allah yana kwata su ne wuraren nake sarraha muku don ku fahimci karatun da ka in ka ce Allah na ko ina sai a ce to yanzu kana nufin yana cikin ciki na eh yana cikin baki na eh yana bakin akuya eh yana cikin zaki eh to yana cikin masai yana cikin shadda yana cikin kwata shine kuna fahimta wal mawadi illati yurghabu an zikriha da sai a ce yana cikin hatta wuraren da ake kyamar a ambace su ma to in ko aka faɗi haka kuna faji wala wajaba an yazida bi ziyadatil amkina to da zai zama wajibi kenan Allah ya karu da karuwar inda ya samu kanshi idza khalaqa minha ma lam yakun idan ya halicci daga cikin waɗannan wuraren abubuwan da da ba haka suke ba misali yanzu idan wato ku yi haƙuri zan faɗi ne da lahaja falsafiya mantikiya ashariya lahaja almutakallima idan ka ce Allah babba ne to in ya zama cikin kyankyaso ɗan ƙarami ne to kaga dole Allah ya ragu da gwargwadon girman cikin kyankyason a bisa yadda ya halicce shi idan kuma ka ce Allah ƙarami ne to in ya shiga cikin cikin mutum to dole ya ƙara girma da gwargwadon cikin mutumin da shi Allah ya halicce shi a yadda ya halicce shi wannan kalmar nake ƙoƙarin fassara muku bari mu sake ɗakowa don ku sake jin kalamiyancin kala walau ko kana fi kulli makan la kana fi batnil insani wa fami da Allah a kowane wuri yake to da sai a ce Allah yana cikin mutum da kuma bakin mutum wal hushush da sai a ce Allah yana cikin al hushush wato kamar cikin ciyayi cikin bishiyoyi wuraren da yake wurin yayi ne an gane ba wuhush ba ɗazu na fassara da wuhush an gane wal mawadi illati yurghabu an zikriha da wuraren da ma ake kyamar ambata su kamar kwata kamar shadda wala wajaba to in ku ya kasance za a ce Allah na kowane wuri to da sai a ce ya zama wajibi an yazida bi ziyadatil amkina ya karu da karuwar wuraren da ya samu kanshi idza khalaqa minha ma lam yakun idan ya halicce su da gwargwadon yadda ba su taɓa kasancewa da wannan girman da ya samu kanshi a wurin ba wayan kusu bin kusani hada kuma Allah zai rinka raguwa da raguwar waɗannan wurare idza batala minha ma kana idan ya kasance wato ya samu kanshi a wani wuri wanda yake mai kunci ne to shi kuma dole ya ragu domin me domin ya daidai da wannan wurin wala saha kuna jin ashariyancin fa wala saha kuma da ya inganta an yurgaba ilaihi ila nahawil ard da an yi kwadayin Allah madaukakin sarki ya taho zuwa ga wannan ainihin ƙasa kenan wa ila khalfina kuma da an yi kwaɗayin ya zo zuwa ga bayanmu kenan wa ila yaminina da kuma an yi kwaɗayin ya zo dama da mu wa ila shimalina da kuma an yi kwaɗayin ya zo hagu da mu wannan karkace ka rikice dole ka rikice kai dan dama an tarbiyance ka ne akan ash'ariyanci nan cikin ku da akan salafiyanci nan cikin ku da akwai wani mutakallimi bai fahimci wannan magana ba fa amma sai ka ji ya ce Allahu akbar amma kai yanzu da ka ji maganar ba kai kabbara ba don ruɗa ka ta yi abinda magana take cewa idan aka ce Allah na ko ina to zai zama yana cikin mutum yana cikin bakin mutum yana cikin bishiyoyi da ciyayi yana cikin dabbobi yana cikin kazanta yana cikin fitsari yana cikin wurin kashi yana cikin kwatami kaza to sa'an nan kuma da zai zama Allah yana karuwa da karuwa wurin da ya samu kanshi ragu da raguwar wurin sa'an nan kuma inda haka ne to da an rinka kwadayin a ga Allah ya zo kasa tunda yana ko ina da an rinka kwadayin a ganshi dama a ganshi hagu a ganshi baya ina son ku fahimci wannan karatun da kyau ku saurari ɗahir bauchi ku ji irin karatun shi kenan ko kun fahimta sai ya ce wa hadha qad ajma'a al-muslimuna ala khilafihi to kaga duk wannan abun musulmi sun hadu akan sabanin shi wa takhti'ati qa'ilihi na ina zuwa da kuma ainihin kuskurantar da wanda yake faɗin haka na'am na'am na'am
ruwar halittu mahaifi wani yau kenan waɗanda Allah ke cikin sun kawo eh za su nuna karuwar wuraren da yake yawa ko an gina wani gari ko su wuraren da yake an tafi shi ko na'am har kuma duk da wani ya mutu wuraren da Allah yake sun da kasa shi saboda mutuwan saboda matsalar da ta ba ta nan
zai dauki ma'ana haka babu wani musu domin mai falsafiyanci ne dama fahimta abin ake daga hankali daga to razuwa kuma Mhm.
wannan cewa wala saha eh, an yurgaba ilaihi eh?
wajen roƙo ne ko a tsanika a musamman eh sai a dawo ana miƙawa ƙasa kafin gaba ko kwanu na'am da gwargwadon inda aka ce yake wallahi na iya ɗaukan ma'ana haka don ashariyanci ne babu eh ma'ana zai iya zama nan ce yana dama shi kaɗan ka miƙa hannunka dama yana gaba ka miƙa gaba yana baya haka duka duk ja'izun sai malam ya ce to kaga wannan kuma abu ne da musulmi sun haɗu akan me akan sabanin shi da kuma kuskurantar da duk wanda ya faɗi haka shine duk wanda aka ga yana ainihin addu'a yana miƙa hannun shi baya ko dama ko hagu wannan musulmi sun haɗu akan me akan kuskuren shi sannan kuma a aikace musulmi ba haka suke yi ba a nan abin da nake so in cire mana daga cikin waɗannan jimillar su ne me yana ƙoƙarin ba da ansa ne amma bayan da ya ba da ansar da ayoyi sai kuma ya da yana ba da amsar da me da falsafa da mandikiyanci sai dai ina son ku gane malamai hatta salafiyuna suna yin irin wannan in ka karanta ibnu taymiya a cikin littafan shi musamman minhajus sunna yana yawan yin haka saboda wani lokacin mantiki idan baka biye mishi kun tafi kun yi zubar gado ba ya gane kuskuren shi to ba zai yadda cewa wannan manhajin da yake tafiya akai ba daidai bane shi yasa wani lokacin sai ka ji sun dauko wannan irin falsafiyancin suna ba su amsa da shi idan aka tafi aka tafi suka tabbatar musu da cewa hatta a tunani da manhaji irin naka to abin da kake tunanin ba daidai bane to sa'an nan sai kuma a dawo zuwa ga gaskiya din ina fata an gane to sai dai hadarin haka ko yana bayuwa zuwa ga waɗanda suke ɗalibai ne ane musu tsoron su su jarabtu da irin wannan hanyar wato waɗannan hanyoyi ne da ba da ansa ga 'yan bid'a wadda malamai ka iya yi to kada ɗalibin ilimi ya ɗauka ita ce hanyar koyon ilimi ya ɗauka daga haka Allah ya kiyaye wa qala aidan fi hadha alkitab har wayo a cikin wannan littafin wanne alibana yace sifatu zatihi lati sifatu zatihi lati lam yazal ولا يزال موصوفا بها وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء والوجه والعينان واليدان والغضب والرضا har wayo a cikin wannan littafi na shi ya ce siffofin zatin Allah waɗanda Allah bai taɓa gushewa da su ba kuma baya gushewa ana siffanta shi da su su ne alhayatu rayuwa rayuwa siffa ce ta Allah tinka tinka tin kuma baya gushewa a kanta haka al'ilm ilimi haka alƙudura iko haka as-sam'u haka nan albasu da ji da gani wal kalamu da magana da al'iradatu nufi da albaka wanzuwa wato yana nan dindindin da alwajihu fuska da al'ainan idanuwa da alyadani hannaye da alghadab fushi da arrida yadda me ibnu taymiya yake so ya maka hujja a cikin wannan bayanin na baqillani shine baqillani ya ɗibo siffofin da asha'ira sun yadda da su a danganta su ga Allah ko to sai kuma ya ɗibo wasu siffofin da asha'ira ba su yadda da su a danganta su ga Allah ba kuma ya tabbatar da cewa waɗannan siffofin Allah bai taɓa gushewa da su ba kuma baya gushewa da su kun ga daga ciki akwai alwajihu al'ainani da alyadani waɗannan sifofin ko ya saka su a cikin siffofin zatin Allah waɗanda Allah baya gushewa da su da wannan yake nuna maka kenan shi banda sifat al'ilmiya ya yadda da asifatul khabariya kuma a danganta su ga Allah ko to kaga yayi wa abul hasan al-ash'ari tawaye din kenan a marhala shi ta ash'ariyanci amma idan a marhala ta abul hasan ce ta sunnanci to yayi muwafaka da shi gashi nan a ƙasa malai yake cewa as-sifatu zatiyya ta'ati fi muqabil sifat al-ilmiyya siffofi ko fi muqabil sifat al-fi'liyya wato siffofi na zatin Allah suna zuwa ne su zama suna muƙabalanta siffofi na ayyukan Allah maɗaukakin sarki wal maqsudu bizzatiya abinda ake nufi da siffofi na zati hiya allati la tanfaku anillahi bihal siffofin da kowane hali Allah baya rabuwa da su allati lam yazal muttasifan biha wadda tunda Allah yake abin a siffanta shi da su ne mithlu ma zakara al muallif kama waɗanda malamin ya faɗi al haya wal ilm wal qudra ila har zuwa ƙarshe amma sifatul fi'liya amma siffofi na ayyukan Allah fahiya muta'alliqa bil iradati wal mashi'a sune siffofin da ke da alaka da nufin Allah da kuma abin da Allah ya so kal khalq kama halitta halitta menene siffa Allah ce amma ta me da ke bayyana wani aikin Allah war rizq da azurtawa azurtawa siffa ce ta Allah da ke nuna wani aiki wal maji da zuwan Allah wal istiwa da daidaituwa Allah was sawab da bada lada wal iqab da uquba waɗannan dukkan su siffofi ne na Allah ko amma siffofi ne da ke bayyana wasu ayyukan Allah to kaga malam yana cewa waɗannan siffofin a danganta su ga Allah domin Allah bai rabu da su ba kuma ba zai taɓa rabuwa da su ba unzir tamhid yace ka duba littafin at-tamhid lil baqillani na shi baqillani daga shafi na 298 zuwa da tara wanzur sannan kuma ka dubi qismud dirasa bangaren dirasa na ainihin wato imma ku duba imma qismud dirasa na wannan littafin ta hakikin nan da ke hannunmu shine shafi na ɗari da arba'in, wanda wannan ita ce maganar da na fi gamsuwa ita ce yake nufi ismud dirasa ɗin haka ne kuma gashin da ya kawo taqsimu sifat inda ahli sunna wa inda al-asha'ira ko kun fahimta wato wannan littafin da ke hannunmu wallafar ibnu taymiya amma ta hakikin professor tuwaijiri to ya yi wannan littafin dirasa al'ilmiya wadda ya kai zuwa ga tattaunawa me ake nufi da sifatu azzatiya me ake nufi da sifatul fi'iliya me ake nufi di ya tsaya tattauna wannan wurin yake nufi da aduba da qismud dirasa in ba haka ba yana nufin qismud dirasa ta ta hakikin wannan littafi wanda yanke ba haka yake nufi ba domin wannan littafin a iyakacin sanin da ne babu wani bugu da aka yi mishi bayan wannan bugun wannan bugun kuma na darul ilmiya ne wanda su suna ɗaukowa ne kai tsaye su yi typesetting ba tare da ta haƙiƙin wani malami ba in ma ka ga ta haƙiƙin to ta haƙiƙin da'awa ce kawai kamar wannan yanzu an yi da'awar cewa wani wane ne wane ne ya yi ta haƙiƙin shi amma da'awa ce babu wani ta haƙiƙi a cikin nan haka zo kai ta karanta kana ganin as-saqat wa tahrif Allah ya kiyaye na'am wanne ismu dirasa din shine a wannan littafin ne da ke hannunmu a shafi na 140 ka duba za ka ga inda ya tsayaye dirasa akan matsaloli ta sifat din da kuma irin yadda ainihin ahalus sunna suka karkasa da kuma irin yadda suke a wurin asha'ira abinda yake nufi da ismu dirasa ke ina fata an gane wato darasi ne da yayi kafin fara ta hakikin wannan littafin in ba ku manta ba a lokacin mun takaita bayanan abin ne da baki kawai na to sai ina na to na'am wa qala fi kitab at-tamhid ga abin da ya fadi a cikin littafin at-tamhid shine dai wannan littafin an gane kalaman aksara min haza wato wa qala fi kitabi tamhidi kalaman aksara min haza ya faɗi maganganu ma waɗanda suka fi wannan yawa a cikin wannan littafi at tamhid wa kalamuhu to da maganganun shi wannan malami ba killani wa kalamu ghairihi da maganganun wani waɗanda ba shi ba min almutakallimina daga cikin malamai na ilmul kalam fi hadha albab a ƙarƙashin wannan babi mislu hadha kafirun liman yatlubuhu suna nan da yawa in ka dubi maganganun baqillani na maganganun wasu mutakallimai akan irin wannan mas'alar wa in kunna tare da cewa mu ahli sunna salafiyin mun kasance mustaghnin mun wadatu bil kitabi was sunna da maganganu na alqur'ani da sunna wa atharis salaf da maganganun da aka samo daga salaf an kulli kalamin daga duk waɗannan wasu maganganu wato kun fahimci me ibnu taymiya yake son ya ce qur'ani da sunna da fassara malaman salaf wallahi ta ishe mu to amma me yasa muka koma muna ɗaukowa daga maganganun waɗannan sai dan abu ɗaya domin kai da kake zaɓaɓɓaka kai ne ash'ariya to sai a ce ga iyayen asha'ira waɗannan maganganun ba kanmu farau ba ko an fahimta jama'a wannan kawai ita ce amma in dan wai maganganun su ba ne su ƙara mana wani abu ne wallahi barin gaya muku karanto waɗannan maganganun ma gare mu mu haɗari ne ba su da wani amfani saboda kana karatun ana tafiya cikin daidai zaka ji an taho cikin rudani to gwamma ka karanta maganar da za ta biya maka bukata ba ta da rudani da ka karanta wadda za ta biya maka bukata ta taho da rudani a ƙarƙashinta amma kawai ana karantawa ne da yake ibnu taimiyya mujtahidi ne kuma yana ganin littafin zai takaitu ga malamai ne da ɗaliban ilimi to don haka ake kawo ire-iren waɗannan maganganu amma inda awam ne ko wallahi babu wani alheri awam ka karanta musu abin da yake daga baya za ka rinka nakadin shi yanzu kuna jin za mu sanya karatun risala da muke karanta muna nakadinta a nan za mu sanya a lasifika ne tun farkon karatun na ce karatun na ɗaliban ilimi ne domin idan ka zo ka sa wa awam karatun risalar a irin manhajin da muke bi in ma ka karanta musu ita duk abin da ke ciki ka tabbatar daidai ne to kuma za a ji ya saba da wasu abubuwan da kai da kanka ka faɗi to za a ce to wanne za a ɗauka ko kuma ka karanta musu risalar ka yi naƙadin wuraren da kake gani to za su ɗauka kuma to yanzu kai ka isa ka ci gyaran mai risala ka ce wannan magana ba daidai ba ce a mukaddimar shi ya kawo hadisai guda uku ɗaya daga cikin sahihi ne wa qad jaa an yi umaru bis salati li sab'i sinin wa yudrabu alaiha li ashrin wannan hadisi sahihi ne Ahmad da Abu Dawud suka ruwaito shi amma kafin nan fa ya kawo hadisai guda biyu waɗanda ɗaya munkari ne ɗaya maudu'i ne duk gidansu ɗaya ne wa ruwiya anna ta'lim as-sighari yutfi'u ghadab Allah kan naƙashi fil hajari waɗannan hadisai ne guda biyu ɗaya munkari ne ɗaya maudu'i ne don ka kawo ka gama bayani tsaf sai ka ce amma hadisin ƙarya ne ba annabi ne ya faɗi ba to jahili kan shi sai buga wani in yi maka kyakkyawar fahimta ma shine zai fahimci kana nufin yanzu an sa ƙarya a risala kenan to wannan yahudawa ne suka sa to wani kuma abin da zai fahimta yanzu annabi ya faɗi magana ka ce ƙarya ne duk wanda ya fahimta daga ciki ya saka ka cikin taka fitinar kuma ba zai sake zuwa wurin karatunka ba domin ka ce annabi ya ce sannan ka ce ƙarya ne ko kuma ka ce an saka ƙarya a risala ko kun fahimta to kaga kenan ashe yanzu ka saka risala ga awam to akwai matsala don haka ɗaliban ilimi su ya kamata a saka risala a karantarwa to haka duk abin da yake da rikici ko to karka sa wa mutane gama gari ɗaliban ilimi sai a sa sannan a fahimtar da su mecece hikimar sanya wannan karatun Allah ya kyauta na na ina ne lamba ta takwas da take to wanda ya kawo waccan magana cewa ainihin wato siffofin Allah na zati wanda bai gushe da su ba da ya kawo su sai ke cewa zakara shekul islam fi naqadi ta'sis ibnu taymiya ya faɗi a cikin littafin naqadi ta'sis mujalladi na biyu shafi na 400 da 34 zuwa 435 juz'an min hadha nas ya faɗi wani bangare na wannan nassin maganar an fahimta wanzirul ulu yace kuma ka duba littafin ainihin al-ulu lil ali al-ghaffar na al-imam az-zahabi da kuma mukhtasaruhu mukhtasarin shi shine wanda albani yayi mukhtasarul ulu ina fata an gane mukhtasarul ulu lil ali al-ghaffar lil ali al-ghaffar gashi ne kun ga mukhtasar din nan ba kuma asalin al-ulu din can
العلو للعلي الغفار هذه تقوم شكلين
wannan shine mukhtasar din gaskiyar lamari in ka samu asalin ba za ka wadatu ba kana buƙatar wannan domin wannan aikin da albani ba wai mukhtasar ne kawai ba hasab ba ya yi ta'alikat a ciki sa'an nan kuma akwai riwayoyi da ba su inganta ba a cikin wancan din al'ulolin aliyul ghaffar din diya cire su ko da haka kana buƙatar wannan din to sannan akwai wata muƙaddima muƙaddima ta ilimi wadda shi albani ya yi wadda dukkan ɗalibin ilimi zai so ya karanta ainihin wannan mukaddima na fata an gane gashi nan mawdu'ul kitab wa menene khuturatuhu wato littafin akan me yake magana da kuma muhimmancin abin da yake magana akai to kana buƙatar shi a ganta dinnan mukaddima ce mukaddima ita kanta ta kai kusan shafi 30 ma ba ta fi ba a gani saboda haka kana buƙatar littafi ko da ka karanta asalin al'ulu din don haka shi professor tuwaijiri kuma wani abin sha'awa professor tuwaijiri ɗaya ne cikin dubu na malaman saudi arabia waɗanda kai tsaye ba sa kyamar ayyuka da littattafan albani kuma a bisa adalcin akwai inda zai samu saɓani shi da albanin kuma ya fito ya bayyana da yawa malaman saudi arabia musamman waɗanda suka zo daga baya-baya sai suka ɗauko wata mummunar ɗabi'a ta hassadar dan menene wai kawai bayan an ce hakim ya inganta shi zahabi ya ce kaza kuma sai an ce albani ya ce hatta wani malami wanda ya karance wannan hamawiya kap a cassette in ya zo in ya ga professor tuwajir ya ce kaza kaza kaza kaza kaza kaza ya ce sai kuma ya cike da albani ya ce sai ya hau fada dan me in an faɗi sauran sai an ce albani ya ce shi duk wannan yana daga cikin matsaloli ne na hasada da da sauransu wato kullum ka kalli abu kai da ido na basira kai kakka yadda wani ya kallon maka kawai shi kenan daga cikin hasadar fa ina son ku gane akwai ta kabilanci ba sa fitowa su sarraha ta abin ya musu ciwo a ce wani wanda ba balarabe ba a wannan zamanin ya shahara shaharar da balarabe bai ba koma cikin su kuma kaji sai kaji sun tashi zagin bin ba sai sai qahatani ne me suke nufi da qahatani kamar bahaushe ne a kafancan bahaushen kafancan kaji bahaushen Kano ya ce kadala dan kafancan ne me yake so ya ce daga karshe so yake ce baka tafe ne fa wato wata in kaji sun ce wa bin ba qahatani ne qahatani sai ce qahatani lakin nau qahatani so in ka shiga cikinsu za ka gane akwai matsaloli to abin da ke min ciwo ɗalibai da ake turawa karatu can suke tafiya ɗanyo ne ba wani malami da ya wayan musu da kai to suka je kawai sai su dilmiya sai ka ji wani ya dawo muku da wani virus ɗin shi yana ganin ya zo ne da wani ilimi bai san cewa kawai ya je ne bai faɗaka ba shi yasa duk wata al'umma da za ka je ka zauna cikinsu larabawa ne ko turawa kana buƙatar ka samu wani malami ya fahimtar da kanka kafin ka je saboda ka je ka dawo da ilimin kawai kar ka je ka dawo da wani tunani wanda tunanin zai rusa fa'idar da ke cikin ilimin da ka samu da yawancin matasanmu da ke tafiya ƙasashen turai karatu da ƙasashen larabawa ba karatun kaɗai suke samuwa ba har sai sun ɗauko wasu ɗabi'u na fata an gane akwai su da yawa suna nan sun dawo yanzu sai ka ji ba abin da suka ƙi jini sai littafin albani sai ka tambaye shi mai dalili albani ɗaya ne daga cikin malamai me yasa kake ƙaunar imamun zahabi da ibn hajar me yasa baka ƙaunar albani wani sai ya ce a ai wasu ne a nan ƙasashen mu suka ɗaukaka albani sama da sauran malamai oke wasu ne suka yi laifin kenan to me ya shafe shi shi ai imamul bukhari ma ba shi ya ɗaukaka kanshi akan muslim ba wasu ne suka ɗaukake shi akan muslim me yasa baka ƙi shi ba ko kun fahimta jama'a ba ka da uzurin da zaka ki wani malami daga cikin malaman sunna a nan ne kuma sai aka samu wasu sakarkaru daga masu da'awar salafiya wai su ma wai to tun da haka ne bari su daina faɗin sunan albani sau da haka in ya zo wai sai ya ɗauko abu a cikin littattafan albani sai ya faɗa ya faɗa ya faɗa sai ya ce to amma a duba sunan ne turmizi turmizi a'a ka fito ka faɗa duk wanda yake da magana ka bashi ansa yana cikin aƙida ta salafiya karanta fahawiya ka ji malamai daga cikin magabata malaman hadisi malaman fiqh malaman tafsiri muna kaunarsu haka baka da dalilin da zaka ki jinin albani duk fatawar da kake zargin yayi ta tayi maka zafi ko ta saba maka wani malami ne ka yadda da shi a cikin malaman duniya ya taɓa yin wata magana wadda ita ma za ta yi nauyi a kanka ko a kan wani me yasa baka ƙi shi ba ko an fahimta jama'a so duk yana daga cikin alamomi ne na me bari ku ji alamar kai karatu a hannun yan bid'a ne in kai karatu a hannun dan bid'a ko kana sauraron dan bid'a ko kafin ka ankara sai ka ji ba waɗanda kake ƙi sai malaman sunna saboda 'yan bid'a suna da wata hikima ta a hankali za su yi ta zuba maka kin malaman sunna wallahi sai dai ka ankara ai kafin ka ankara ko kawai ka riga ka gama cin mutuncin su ne yadda zaka gama ba ka iya dawowa ba ba dan kuma ba sai dan kana zaba ko kana sauraron 'yan bid'a zaka ji sun ce maka ai sun cika kaza ai ba su da kaza ai ba su da kaza kafin wani lokaci sai ka ji ka fara kyamarsu shi yasa ku lura da kyau ku faɗaka da wannan ne za ku koma ku saurari maganganun da na yi a muƙaddima karatun hikba cewa wallahi waɗannan jami'o'in ba fa su ne inda muke nufin wai a tura 'ya'ya su karatu ba larura ce kawai za ta sa a yi ta tura 'ya'ya suna karatu kenan yanzu idan da gaske muke mun fahimci haka muna buƙatar mu kafa jami'o'i waɗanda za a samarwa da ahalus sunna malamai na gaskiya amma ba haka ba kuna nan tare da matashi naku ne za ku tura shi masar ko wata ƙasa saudiya ko makamantan haka ya je ya karatu a can ɗin ga malaman ahalus sunna salafiyun baka an ba sai ka ji ya je ya makale wasu yan bid'a saboda yan bid'a ko ina suna da irin surorin su don da yawanci ba a daukan cewa a Saudi Arabia akwai malamai yan bid'a akwai su suna nan amma da gwargwadon yadda ƙasar take da gwargwadon yadda suke kafin ku ankara ya je ya ɗauko wannan irin ƙiyayyar yana zuwa cikin ku sai ku ga ya zama wani abu daban idan ka shiga nan cikin abu suna nan zankame a faculty na shari'a dirasa islamiyya islamic studies arabiya in ka tafi biyu in ka tafi dan fodiyo in ka tafi ko'ina suna nan zankame to babban abin shine ya zama larurawa ne je karatu a wurin eto ku tsaya ku faɗakar da shi ya lura in ba haka ba zai je dawo bai da amfani gare ku barin gaya muku mafi yawancin waɗanda suka je waɗannan jami'o'in na nan Najeriya musamman daga cikin ahalus sunna suka yi karatu in suka dawo ba ruwansu da sauran ahalus sunna ko da yawancin su kyamarsu suke yi saboda sun je sun zauna gaban yan bid'a yan bid'an sun gama kyare musu waɗannan malaman an fahimta amma an kasa fahimtar wani abu ne a daidai lokacin da yake kyare malaman ahalus sunna gaban ku saboda sun karantar da kaza sun karantar da kaza ya manta karantar da waɗannan abubuwan da malaman suke manhajin su suke karantarwa ha dan me kullun ana magana aqida dan menene kullun sai a ce hadisi bai inganta ba to shikenan yanzu duk in hadisan suka inganta shikenan musulunci ya ci gaba to dukkan mu yanzu muka zama masu aqida ta gari shikenan musulunci ya ci gaba sai a ce mishi eh musulunci ya ci gaba a shi abin da yake so me yasa ba za a yi magana yaran mu suna faduwa physics suna faduwa chemistry yaran mu ba sa iya engineering yaran mu ba sa iya kaza wannan abin yafi kamata shine ci gaban mu amma kai ka zo kana ta magana aqida bid'a kana nan ka zauna wata uku ko kai ma sai ka ji ka fara wannan tunanin to sai ka fara ganin dan me za a zo ana ta magana aqida ne kawai ga abubuwan ci gaba musulmi sun ci baya kafirai suna kaza kun lura da wannan Allah ya kiyaye Allah madaukakin sarki ya taimaka to malam da ya ci gaba da cewa gashi nan a duba mukhtasar na ainihin albani mukhtasar ulu da kuma ijtima'ul juyush islamiyya da kuma as-sawa'iq mursala ina fata an gane da shazaratuz zahab mala ya ce wa hazal muqta al-akhir wannan magana ta ƙarshe wadda malam ya yanko ta wa qawluhu ita ce cewa sifatu zatihi allati lam yazal wa la yazalu mawsufan biha ila akhirih ذكره الباقلاني نصا في كتاب التمهيد في كتابه التمهيد na fata an gane wannan magana shi da kanshi baƙillani ya faɗe ta a cikin wannan littafin wa amma wajhu ja'alihi sifatay al-ghadab war ridha min as-sifat adh-dhatiyya faqad awdahahu baqiyatu kalami yace to amma sanya siffar fushi na Allah da yarda Allah daga cikin siffofin zati kuma fa sauran maganganun shi da suka biyo baya sun bayyana haka haythu awwalaha bil irada a yayin da yayi ta'awilin su da cewa abin da yake nufi da irada فقال في المصدر السابق ga abin da ya faɗi a cikin wancan littafin da aka gabatar da ambaton shi an tamhid kenan shafi na 299 takmula ƙaraken yake cewa wal ghadab wal rida wa huma al irada da fushi da yarda Allah din nan su ne nufin Allah ilah sai mala yace wa hadha madhhabu jumhurul asha'ira wannan shine mazhabin mafi yawancin ash'ariyawa fi misli hadhihi sifat dangane da ire-iren waɗannan siffofin bal innal baqillani bayyana zalika jaliyan fi awwal kitabihi sabiq at-tamhid a farkon littafin nan nashi at-tamhid ma shafi na 47 zuwa da 8 ya bayyana wa aqada lahu baban mustaqillan ya kulla babi na musamman fa qala yace babun fi ar-ridha wal ghadab wa annahuma min al-irada kun ga karare fito ya fadi fa in qala qa'ilun da wani zai ce fa hal taquluna innahu ta'ala ghadban radin yanzu nan kenan Allah yana fushi kuma yana yarda wa innahu mawsufun bidhalika kuma ana iya siffanta shi da haka kila lahu ajal sai a ce da shi kwarai da gaske wa ghadabuhu ala man ghadiba alaihi ko fushin Allah na tabbata ne ga wanda ya fushi akan shi din wa ridahu amma radiya anhu yarda Allah na tabbata ga wanda Allah ya yarda da shi huma iradatuhu waɗannan siffofin nufi ne na Allah li isabatil mardiyya anhu domin ya ba da lada ko ya sakamako ga wanda ya yarda wa uqubatuhu al-maghdub alaihi da kuma uqubar shi ta afka akan wanda ya fishi da shi la ghaira zalika ba wai wata ma'anar ba wadda ba haka ba kaga wannan fassara ita kanta ko to fassara ce ash'ariya domin fushin Allah madaukakin sarki siffa ce ta Allah yarda Allah siffa ce ta Allah Allah da kanshi to amma abin da shi nan yake cewa wato hazal maghdubu alaihi wannan da Allah madaukakin sarki ya fushi da shi to fushin na Allah gare shi uquba ce ga shi wannan mutumin na'am ba a musu in Allah ya fushi da wane ha fushin na Allah ukuba ce ga wane din amma abin da muke cewa shin sai wane yayi wa Allah laifi Allah zai yi mai ukuba sannan fushi zai bayyana ko kuwa fushin kadai mutlaqan na daga cikin sifofin Allah to kaji bambancin salafiya da waɗannan asha'ira su suna cewa fushin yana tabbata ne a lokacin da Allah zai wana ukuba amma mu kuma abin da muke cewa shi fushin siffa ce ta Allah ko da uquba ko ba ta yarda siffa ce ta Allah ko yana farin rai da wani ko babu yarda siffa ce ga Allah mutlaqan jama'a kun fahimta Allah ya taimaka to gashi sai kuma malam yake cewa wala ba wa malakul amr an gane mun koma cikin matanin ne wa malakul amr أن يهب الله للعبد حكمة وإيمانا بحيث يكون بحيث يكون له عقل ودين حتى يفهم ويدين ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء ولكن كثير من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين ومحسنا للظن بهم دون غيرهم ومتوهما أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم فلو أتي بكل آية لا ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم to ibn taymiya yanzu ya fara ta'aliki bayan duk da ya kawo maganganun waɗannan malaman zai ci gaba amma nan yana so ne magana da na fara faɗi jama'a wadda ibn taymiya yake cewa mu dai mun kawo waɗannan maganganu ne na baƙillani da shi da wani shi ba wai don ba mu da wadatuwa da ƙur'ani da sunna da asarar salaf ba sai dai wani za ka ji ibn taymiya ya faɗi ƙarar kamar yadda ka ji na faɗi da lara- na karanta da larabci wani ko din da za ka kawo mishi cewa Allah na sama ba zai amintu ba yanzu kamar suyuti kun ga suyuti wannan magana ta baƙillani ko wala ta fi mai muhimmanci fiye da waccan arrahmanu alal arsistawa dan suyuɗi maye ne game da baƙillani ya, ya gamsu in baƙillani ya faɗi kaza to kawai shi kenan to yanzu ka ga magana ibnu taymiya ta zo me yasa a cikin wannan littafi bayan an kawo qur'ani hadisi da asar salafiya me yasa za a tafi ana kawo su baƙillani sun ce saboda akwai wasu waɗanda in baka kawo musu maganganun waɗannan ba ko walla za su ce ai kai ma baka fahimci ayoyin ba to amma in ya ji ga ayar baƙillani ya kawo kuma ya fassara ta da yadda muka fassara ta to yanzu zai gamsu kamar suyudi yanzu suyudi ka haɗu da shi ka ce mishi ar-rahmanu alal arshi tawa tana tabbatar da Allah a sama yake zai ce a'a in aka ce to dubi littafin tamhid wannan nawaye zai ce na na baƙillani a ce to duba abin da ya ce mafi karancin abin da suyudi zai yi ko shine yayi shiru shine ba zai yadda baƙillani ya yi kuskure ba sai ɗauka cewa to baƙillani yana da wani ilimi ne wanda shi bai iya riska ba don haka shi ma ya iya yadda da irin abin da kuka yadda da shi ko kun fahimta sai yake cewa wa malakul amr yadda tushen al'amarin yake gaba ɗaya an yi haɓa Allahu lil abdi hikmatan wa imanin ta ce Allah ya yi bawa baiwa ta hikima ilimi da kuma imani bi haisu ya kunu lahu akalun wadimu yadda zai zama ga riko da addini ga hankali hatta ya fahama yadda zai iya fahimta wa ya dina kuma ya addini summa nurul kitabi was sunna to sa'annan sai kuma hasken alqur'ani da sunna yughnihi an kulli shay'in ya wadatar mai game da komai in ka haska ku da hasken qur'ani da sunna baka bukatar komai walakin sai dai kuma kafirun minan nas kafirun minan nas da yawa daga cikin mutane qad sara muntasiban ila ba'd tawa'ifi almutakallimi sun koma suna bin wasu kungiyoyi na mutakallimin kamar suyudi ne muku misali da suyudi ne kawai a matsayin misali yanzu suyudi mujtahidi ne amma kuma sai koma sai mai da kanshi yaro mabiyi ga kungiyoyin mutakallimai wa muhsinan lizanni bihi kuma da yawa daga cikin mutane sun koma suna kyautata zato ga mutakallimi na duna gairihim banda waɗansu yanzu ku duba yanzu ibn al-qayyim da ibn taymiya da iliminsu da fahimtarsu sun shafe baƙillani ko kusa ba a haɗa su amma yanzu baƙillani ya yi fahimta a cikin aya ar-rahmanu alal arshi stawa Allah a sama yake ko to yanzu idan suyuɗi ya zo ba zai karbi Allah a sama yake daga ibnu taimiyya ba amma zai karba daga baƙillani Allah ya sa kun fahimci wannan magana wato mutane da dama sun waye gari suna kyautata zato ga mutakallimi na ba sa kyautata zato ga wani wanda ba mutakallimi ba bari ku ji yanzu ni albani idan na ce zan karantar da kai muktasar sai ka rinka shakkar kwarewa ta amma sai ka fi ba da fikar kwarewar waɗancan tsofaffi da ke tsoro me yasa saboda an kyautata musu zaton cewa in dai fikihu ne to sai dai a tsoro to amma ka zo za ka karantar da fikihu a aji mai fanka da iya kwandishan da projector sai ga kai kai ina haka waɗancan alarmomin a maiduguri da yobe idan aka ce musu an haddace ƙur'ani a aji mai fanka sai ce ƙarya ne sai ce zuku ne ba su yadda da duk wata hadda suna ganin ta ƙarya ce ko kuma wani su dabaru akai suna ganin in dai ƙur'ani ne sai an rubuta shi a allo sai an zauna gaban wutar toka sai an ci tuwon bara sannan zai haddatu to har sai aka wayi gari aka kyautata musu zato akan to in dai aka ce alaramma ne daga gabas da wani yaro dan tahfizul qur'an sai a rinka ganin alaramman can hadda shi tafi amma ba haka bane kawai ihsanu zanni bihim ne saboda wasu qara'i to haka malam yake cewa wa muhsinan lizanni bihim duna ghairihim sannan mutane da yawa sun koma suna kyautata musu zato ba sa kyautata zato ga wasu wanda ba su ba wa mutawahhiman kuma sun rudi cewa annahum su mutakallimuna dinnan haqqaqu hadhal bab wannan babi na siffanta Allah to sun riga sun yi ta haƙiƙin shi malam yu haƙiƙu gairu fi hadhal babi sun yi ta haƙiƙi a cikin wannan babi na ilmin tauhidi ta haƙiƙin da waninsu bai ba zaton da ake kyautata musu kenan don haka falau utiya bi kulli ayatin da za ka zo wa da irin wannan mutum da yake kyautata musu zato da duk wata aya wadda ke tabbatar da Allah na da siffa kaza ma tabi'aha ba zai bi wannan aya ba hatta yu'ta bi shay'in min kalamihi har sai an zo mishi da wata magana daga cikin maganganun mutakallimuna ka ji dalili na ni ibnu taymiya na kawo maka maganganun mutakallimuna Allah ya sa kun fahimci magana amma ba haka ba fa ba a bukatar maganganun su ko kun gane jama'a na sha gaya muku irin waɗannan munasabat da dama sun sha faruwa mutum ne ya ji na ce kaza bid'a ne misali taron suna bid'a ne ba daidai ba ne to duk abin da zaka kawo mishi ko ba zai gamsu ba yana zuwa sai na ce gashi a cikin lawali da sani a cikin jawahirul ikhlil sharhin muktasar yana dubawa shi ke tun ne yana ta zababbaki a aiko kun kawo wata mazhaba mu ba mu taɓa jin ta ba salaf sai na buɗo mishi risala ga mai risala ya ce wattiba'us salafi ƙarshen risala ma ya ce wattiba'us salafi ce auto a shi abin din namu ne yau ai mu ma salaf din ne ke aha ka gani amma a da duk abin da zaka faɗi fa wallahi ba zai yadda ba to yanzu misali kawo mishi wannan matanin na risala ya fi ayoyi da hadisai da za ka kawo mishi akan bin salaf to amma duk ayar da za ka kawo والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان دب زيدا wannan yana ishara ne a tsaya a bisu a'a amma da kaka mai risala ya ce wattiba'u salaf wa iktifa'u asarihim to yanzu sai ka ji ya gamsu to yanzu kaka wannan ne dan ka fifita risala akan waccan ayar amma duk ayar da za ka mai wallahi ba zai ba sai ka kawo wannan to shi yasa yana daga cikin hikimar da'awa ka san wane mutum kake magana da shi wace irin hujja za ka kawo mishi ko kun fahimta? akwai wani babban malami na ce babban malami na boko profesa ne wallahi jama'a sallah ya dena ni da shi ya gaya mun ya ce wallahi ya dena yin sallah ya ce mai yasa ya ce saboda malaman ya yi musu tambaya ba sa iya bashi ansa ba ba sa iya bashi ansa ba ne amma ba sa iya ba shi ansa wadda ke gamsar da shi me dalilin kaza sai ce Allah ya ce kaza to shi kuma ya girma ne a cikin duniya ta me ta philosophy sannan duk abin da za su kawo mai da larabci za su kawo mai zai ga sun yi mishi wayau ne sai a ja a ja a ja a ja a ja a ja sai ce eh naji to amma kaza fa sai su kasa bashi wannan amsa sai ce to saboda haka shi bai gamsu ba ni din ba wata aya na kawo mai ba ba wa'azi bane a'a in ya tambaya sai in je in zakulo wani littafi na turanci sai in bashi ya karanta kafin kwana biyu sai gashi ana rikici da shi yana gina masallaci kuma an ce mai mai tsaurin ra'ayin addini shine shi da kanshi yazo yana cewa shi tsaurin ra'ayin addini ma abu ne mai sauki in dai irin shi shi shi da kanshi shi ma mai tsaurin ra'ayin addini to kaga anan yanzu a can waɗannan littattafan na turanci sun kai darajar wancan ƙur'ani da hadisi ba su kai ba to amma ka sanya za ka yi ka bashi hujja shi yasa 'yan arabiya an kuka haɗu da 'yan boko kuna magana ka san da wannan irin tunanin za ka rinka magana da shi ko an fahimta tare da cewa a babi na da'awa ku kiyaye ana kiran mutum ne da ƙur'ani da sunna amma a lokacin da zai zo maka da wata tambaya to wani lokacin sai ka raka shi da tunani irin nashi zai gamsu ina fatan kun fahimci abin da ya sa ibnu taimiyya ya kawo waɗannan maganganun kenan gashi ya yi bayani da kanshi daga cikin mutane akwai waɗanda sun je sun danganta kansu zuwa ga mazhabin ash'ariyawa saboda suna ganin babu isu ba waɗanda suka ƙware kamar su ba wannan irin tunanin sai ka shiga cikin zaria sai ka shiga cikin kano sai ka shiga cikin katsina wurin malaman tsoro za ka ga duk wani malami ba su yadda da iyawar shi ba sai an kawo ashari mun haɗu da wani dan kasar ina ne ne nan abin nan kamar irin su tunisia tunisia din nan ne ko morocco haka muka haɗu da shi muna magana sai ka hadisi sai na ce mishi wannan hadisin bai inganta ba sai magana ta mishi zafi to can sai na ce mishi to amma suyudi ma ya faɗa haka a cikin littafin shi ba ƙarya ne ba suyudi ma ya raunata hadisin a cikin littafin shi jami'u sagir to nan sai marmaza sai ya ce mai yiwa wani ne ya cusa su yudi wannan ra'ayin amma wannan ra'ayin ba irin na su yudi ba ne kaga ahsana zan bi suyuti ma'ana suyudi ba zai bata irin yadda ka bata hadisin annabi ya ce bai inganta ba sai dai in wani ne ya mishi wayau kaga ahsana zanna bihi ya riga ya kyautata mishi zato to ire-iren waɗannan mutanen dole ne ka san da wa kake magana wace hanya za ka bi ka gamsar da shi wani za ka ɗauko littafin ibnu taimiyya ka nuna mai bai gamsu ba irin wannan magana tana nan siyudi ya yi ta ɗauko ka nuna mishi a cikin littafin siyudi tare da cewa asalin hujja gare ka kai ba wannan bace amma shi kake so tukuna yanzu ya baka kunnen saurare Allah madaukakin sarki ya taimaka za mu tashi a za mu kwana anan duk da gaskiya ba ita ce gabar da ta kamata a kwana ba to sai dai ba yadda muka iya lokaci ya kure amma za ku ji malam zai tafi har zai ce fa innal yahuda qalu la nu'minu illa bima anzala Allah alaina qala Allah lahu falima qataltumul anbiya min qabl in kuntum mu'minin har yahuda su ne wa Allah haka don ana so mu yadda me yasa ba za a mana hujja da attaura ba sai Allah ya ce ƙaryar banza kun yadda da attaura ne ku kun yadda da attauran kuke kashe annabawan da ke muku karatun attaura ko kun fahimta jama'a amma kaga ababi na boge fa za su ce su ba su yadda da komai ba sai attaura haka waɗannan din za su ce mu malaman mu su siyudi muka yadda da su idan ka zo ka ce siyudin ya faɗi kuma sai ka ji ya ce to siyudin mai yiwa shi ma dai an yi kaza to daga nan za ku gane irin waɗannan mutanen asali ko san zuciyarsu suke bi anan za mu saurara muke cewa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah